الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هدي بيرجع الرجب shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2020 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahil bukhari wanda muna cikin tsakiyar hadisin isar abu sufiyan da sarki hirakul wanda yake masa tambaya dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jiya mun tsaya akan inda ya ce da shi fa hal yaghdir qala qultu la wa nahnu minhu fi hadhihi almudda la nadri ma huwa sani'un fiha sarki hirakli ya tambaye shi ya ce da shi shin annabi yana yin yaudara sai abu sufyan ya ce a'a baya yaudara amma a yanzu muna cikin wata mudda muna cikin wani alkawari na wani lokaci da muka saka a cewa babu yaƙi tsakaninmu da shi har zuwa shekara goma amma ba mu sani ba mai zai yi ko zai yi yaudarar ko zai warware alkawarin ko ba zai warware wato alkawarin ba to shine um, sai a riwaya ake cewa abu sufyan ya ce a nan ne ya samu damar da zai iya cusa wata kalma ta koya nuna suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko na makamancin wannan amma dai bai sani ba tun da lokacin da aka yi na alkawari bai gama ba ko bai kare ba bai san ya annabi zai yi ba na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال ترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان من في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يجلب ملك أبيه وسألتك عن أحبائه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم فقلت فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال فزعمت أن لا فزعمت أن فزعمت أن لا فعرفت أنه لم لم يكن ليجعل الكذب على على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منكم عن دينه بعد أن يدخل في سخرة الله فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالد بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون حرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنال منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم لهم العاقبة نعم
وسألتك هل يكذب فزعمت أنه لا وأن أنه لا يكذب وكذلك الرسل لا يكذب وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله فقلت رجل اتم بقول بقول بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن بكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه و عن قدميه
نعم ya ce shin yana yin yaudara wannan mutumin da yake da'awar shi annabi ne an taɓa samu ya yi yaudara ya yaudari wani abu sufyan ya ce gaskiya bai taɓa yi ba kamar yadda na muku bayani bai yi ba ya ce da na samu wata dama a nan dai na samu wata dama da zan iya cusa kalmar da na ga dama shine da na ce yanzu dai muna kan wani alkawari da shi ban sani ba ko zai ko zai cika ko bai zai cika ba sannan sai shi abu sufyan ya ce wa mai masa wato tarjama ka gaya wa a shi hirakal ka yi ce mai yau masa tarjama ka gaya wa abu sufyan inni sa'altuka an hasabihi fikum fa za'amta annahu fikum dhu hasab to yanzu zai dawo da ba da jawabi shi sarki dangane da me yasa yayi ainihin wato a waɗannan tambayoyi na tambaye ka shi wannan muhammadu mutum ne ɗan dangi a cikinku sai ka ce e ƙware kuwa lalle mutum ne zu hasabin rafi'a ɗan dangi ne wanda yake maɗaukaki ya ce wa kazalikar rusulu tub'asu fi ahsabi qaumiha lallai haka kuma a tarihi ya gudana duk annabawa ana turo su ne 'ya'yan dangi wanda suke da asali suke da tushe kuma maɗaukaka ba wai mutumin da za a zo an zo bincike ma a samu dangantaka tasa ta tike an kasa gane ina zai karisa ba kaga idan har annabi ya zama bayi da dangi bayi da hasaba ko nasaba mai kyau cikakkiya to zai zamanto wato wani abun suka ne a gare shi a ce wani mutumin nema da bai da asali ya zo kawai yake za'awar shi annabi ne ya ce to haka annabawa Allah yake turo su ya ce wasu altuka halka na fi aba'ihi malik na tambaye ka shin a cikin iyayensa akwai wani mai mulki ko wani wanda ya yi sarauta ba za'amta la an la ka ce a'a kai abu sufyan kace a fakultu ni kuma sai na ce maka law kana min aba'ihi malikun da a tarihin muhammadu an samu a iyayensa da kakanninsa akwai wani mai sarauta qultu ni kuma sai in ce da ku rajulun yatlubu mulka aba'ihi mutum ne kawai da ya zo ba Allah ne ya turo shi ba mulkin iyayensa yake so ya dawo da shi kawai to kuma sai ta tabbata kace ba a taɓa samun waɗanda suka yi mulki a cikin iyayensa ba da an samu akwai masu mulki da sai ce to neman gadon iyayensa yake wasu altuka an aba'ihi atba'ihi kuma na tambaye ka ya kai Abu Sufyan dangane da mabiyan wannan mutumin adu'afa'uhum am ashrafuhum masu raunin mutanensa ne ko kuma manya daga cikinsu ne suke bin sa faƙulta sai kai abu sufyan kace bal du'afa'uhum masu rauni ne suke bin sa du'afa'uhum ittaba'uhu masu rauni ne suka bi shi yace to kuma haka al'amari yake a tarihi abinda muka sani wahum atba'ur rusuli duk inda ka ji manzo to waɗanda suke karkashin sa suke bayan sa miskine ne talakawa masu rauni na cikin al'umma to kaga wannan yana nuna kenan wannan shi ma annabi ne tunda irin yadda sauran annawa suka gabata masu rauni su suke bin su shi ma ɗin gashi masu rauni ne suka kewaye shi suke tare da shi wasu altuka an hal kuntum tattahimuna wa bil kadhibi qabla an yaqula ma qala ai na tambaye ka a baya shin kun taɓa tuhumarsa da yin ƙarya kafin ya faɗa abin da ya faɗa kafin ya yi da'awar shi annabi ne faza'amta Allah kace a a annabi bai taba yin ƙarya ba kuma ma matun mansa da ƙarya ka duba ikon Allah mala ba su taba yin bai taba yin ƙarya ba ba sa tuman sa da ƙarya to me yasa da yazo yace shi annabi ne a bishi kuma ba a bishi ba me yasa shi dai ba makareci bane kuma ku taba ruwaya yayi ƙarya ba kuma shi ba mayaudari bane kuma kun tabbatar wato ina so ku gane wato wato bata na kafirci bata na kafirci bata na kafiri yanzu wannan duk sun ba da ansa sun yadda ba wani wani mai rubutu ko wani mai suka da zai iya ce maka ai annabi ya taba yin ƙarya ko an taba samun sa ya yaudar wani ko an taba samun sa a tarihi ya ce amana ba wai ba lokacin da ya zama annabi ba a'a kafin ya zama annabin sai da ya rayuwa shekara arba'in yana mu'amala da mutane amma abin mamaki da ya zo ya ce shi annabi ne shi manzo ne a bishi kuma sai aka karyata shi ai ba a yi adalci ba ya ce to na tambaye ka yana karya? ka ce a'a kuna tuhumansa da karya? ka ce a'a فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله daga nan wannan hirakul yake faɗa wannan sarkin fa shi ma kafiri ne daga nan na san cewa bai zai taɓa yiwa wannan mutumin wannan mutumin ya ƙiyin ƙarya wa mutane sannan kuma ya zo ya yi wa Allah ƙarya yaya zai iya yi wa mutane ƙarya yaya zai ƙi mu'amala da ƙarya tsakaninsa da mutane kuma ya zo ya yi ƙarya a tsakanin mu'amalarsa da ubangiji daga nan na san bai zai yi ba in dai ba ya yi wa mutane ƙarya to bai zai yi wa Allah ƙarya ba kuwa tun da ya ce Allah nan ne ya turo shi kai wannan mutumin gaskiya yake Allahu akbar ba zai iya yi mutane ƙarya zai wa Allah ƙarya ba ya zo ya zo ya zo ya mai da ƙaryar ita ce abin kira wasu altuka hali ya ratar du'a domin minhum an dini na tambaye ka shin mabiyansa din nan akan samu mutum ya ridda ya bar musuluncin mana a samu rampant misalai na ana ta barin musulunci an gane cewa akwai matsala ba da an yadkhula fihi sakhatan lahu bayan mutum ya shiga musuluncin ya kyamaci musuluncin ya fushi da shi ya fita fa za'amta Allah kai Abu Sufyan kace a'a shine la yace to wakadhalika al-iman idha khalata bashashat al-qulub yace haka imani yake idan ya ratsa zuciya shine khalata bashashat al-qulub in imani ya ratsa zuciya to fa baya fita imanin da gaske suka yi kuma ya ratsa zukatansu shi yasa suka yi riko da abin da annabinsu ya zo musu da shi ba su rabu da shi ba yace wasu altuka hal yaziduna am yanqusuna na tambaye ka mabiyan nan nasa wai karuwa suke yi ko raguwa suke yi fa za'amta annahum yazidun sai kace aiko lalle mabiya muhammadu karuwa suke yi wa kadhalika yace um, wa kadhalika al-iman hatta yatimma wato haka imani la yazalu fi ziyadatin duk inda imani yake ba zai gushe ba yana karuwa ne yana karuwa har sai ya cika alama ne na cewa waɗannan mutanen imanin su na gaskiya ne na daɗa tambayanka hal qataltumuhu shin wannan mutumin kun taɓa ya ƙasa ne fa za'amta annakum qatalt annakum qataltumuhu sai kace ai kware kuwa kun yaƙe shi kuna ma kan yaƙe shi ya ƙasa fa takunu al-harbu bainakum wa bainahu sijalan yaƙi tsakaninku wato da shi sijal ne yau yayi nasara akan ku yau ku yi nasara akan sa yau ya kashe muku gobe ku kashe masa shine yanalu minkum wa tanaluna minhu shine ma'anar wato sijal din yace wa kadhalika rusulu tubtala thumma takunu lahumul aqiba yace ai haka wato abin yake su annabawa da manzannin Allah in sun je yaƙi Allah yakan jarrabe su su je yaƙin wataran a kakkashe musu mutane tubtala a kace musu mutane amma ko da an kashe musu mutane to daga ƙarshe dai su ne suke da ƙarshen su suke da aƙiba su ne da samun rinjaye su ne da samun nasara yana so ya nuna masa wannan mutumin lallai a ƙarshe dai zai rinjaye a kanku la'alla wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shi kansa abu sufyan ɗin daga bayan musulunta yi wasu altuka hal yaqdiru fa za'amta annahu la yaqdiru wa kadhalika ar-rusulu la taqdiru na tambaye ka shin yana yin yaudara kace a a baya yaudara to daman a tarihi duk annabawan Allah gabaki ɗaya ba sa yaudara sam sam sam ba a taɓa samun wani annabi ɗaya ya yaudara ba to ko lalle wannan alama ne na cewa ba ni sunan shi annabi ne وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله na tambaye ka shin wannan abin da yake da'awa an samu a tarihi wani ya taba faɗin irin wannan zance nasa fa za'amta Allah ma'ana a cikin mutanenku a cikin danginku wani ya taba irin da'awar da yayi sai ka ce a'a fa qultu law kana qala hadha alqawl ahadun qablahu qultu rajulun itamma ko ya ƙulu bi menene itamma bi ƙaunin ƙila ƙablahu yawwa da a ce a cikin dangi ko cikin garinku ko cikin ‘yan uwansa ko cikin iyayensa ya yi wannan to sai in ce da kai a wannan wani mutum ne kawai da ya zo itamma bi ƙaunin ƙila ƙablahu yake koyi da wani zance da aka faɗa kafin shi ma'ana koyi yake yi da wani ba wai Allah ne ya turo shi ba kwaikwayon wani yake ƙala sun maƙala bi mai amurkum sai shi wannan sarki hirakul mai tambayoyi akwai tambaya eh ai saboda kwakwalwarsa tana ja ne tana aiki ai in ka lura tambayoyin ai tambayoyi ne wato na na kokarin a gane gaskiya eh yanzu ba kafircin ne kawai ya dame shi ba a yana so ya gwada wannan mutumin ya gane shin haka ne to kuma kai ma haka ya kamata ka zama mai tunani lokacin da abu ya zo maka da shubha kada gaba ko kiyayya ta wanda kake tuhuma ya dauke ka karin jayar da janibin gabar a'a kai tambayoyi na gaskiya ka yi tambayoyi wato wanda za su taimake ka wajen gaskiyar ta bayyana gare ka daman ba ka son sa daman kuna faɗa a daman maƙiyi ne daman kaza sai kuma wani abu ya bayyana to kake so ka tabbatar to ka bi dukkan hanyoyi ingantattu wanda za su yi wato za su taimaka maka wajen tabbatar da abin da wani ɗin yake kai shi yayi abun nan ko ba shi yayi ba ya ce to da me yake umartanku abu sufyan ya ce ai ga abin da yake umartan yana umartan mu da sallah shi a wa'azinsa cewa yake a ringa sallah kun ji ba jama'a abu na farko da aka bara faɗa ana shaida wa annabi shaidar da aka yi manzan Allah me yake umarni sallah as-sala sallah a azamul ibadati haka dole ne mutum musulmi ya mai da hankali akan sallah duk wani abin da ya sa a gaba yake yi in dai baya kula da sallah to yana cikin haɗari kuma komi da ka sani dukkan abu karka taɓa tsammanin za ka burge ubangiji da shi matuƙar kana da rauni a babi na sallah saboda babu wata ibadar da ya shimfiɗa ya ce a yi bayan kalmar shahada irin sallah shi yasa ya sa ta kullum sai an yi ta mu tafi a dawo da mu mu tafi a dawo da mu mu yi asuba an jima a kira mu zo mu yi azhar mun tafi azhar mun tafi abubuwan mu ladan ya daɗa kira mu ya ce ku daɗa dawowa ku yi la'asar mun yi la'asar mun tafi harkokinmu kuma a daɗa danna kiran magariba a daɗa dawo da mu mun yi magariba awa ɗaya sai a daɗa cewa a dawo idan mun koma gida mun kwanta muna ta bacci kuma can sai mu ji ana ta kiran asuba a ce a dada dawowa har ka mutu babu wani yanayi babu wani uzuri da za a ce ka daina sallah ko wata larura an ɗauke maka sallah babu duk inda duk yanayin da kake ciki shari'a ta yi bayani yadda za ka yi sallah sai dai in baka da hankali ne wannan kuma haukaci babu takalifi a kansa so a wajajen ayyukanmu a wajen sana'o'inmu a dukkan karamniyarmu ta rayuwa da mu'amalolinmu lallai mu kula da sallah duk wanda ya sakaci bilal aji musallarsa ta samu matsala fa to kada ya yi tunanin wai zai samu rahamar Allah ko ya fi kowa kyauta ko ya fi kowa taimako ku fahimci wannan zancen so annabi abu na farko da yake kiran mutane sallah shine bukatarsa yana cewa a yi zakka ga masu hali annabi yana umarni da asila sila silatul arham sada zumunci shi ma yana da muhimmanci kula da zumunci yan uwantaka annabi ya faɗa hadisi cewa daga cikin abubuwan da suke ƙara mutum nisan kwana sada zumunci haka kurin ka je ka gaida mutum ɗan uwanka ka masa gaisuwa ta mutunci ku rabu da shi ka koma wannan zumunci ne abu ne mai kyau ‘ya'yanka ka nuna su ga danginka ‘ya'yanka iyalinka ka nuna su ga danginka ga ‘yan uwanka saboda mutuwa ko rayuwa baka san ba cikin dangin naka nan wataƙila a cikinsu akwai wanda zai riƙe maka ‘ya'yan rashin sanin dangi rashin zumunci yake kawo shi rashin sanin yan uwa ruduwa ne da rayuwar birni da mutum yake ganin cewa ya kai wani matsayi tun da shi yanzu yana cikin nema to bari ya manta da yan uwansa da suke ƙauye ko suke wasu wurare ‘ya'yansa kuma sun fi ƙarfin su je ƙauye su yi rayuwa a ƙauye shi ma faɗan ƙauye ne amma tun da ya shigo birni ya rayu da ‘yan birni ya canja rayuwarsa ga baki ɗaya jiya muna karatu a nan bayan azhar nake tambayin ɗalibai nake ce a cikin ku gaba ɗaya waye zai iya daga hannu ya mun bayanin kakanninsa guda goma kakanninsa guda goma ni dan wani ne babana sunansa wani baban babana wani kaji na biyu baban babana wani baban baban babana wani baban baban babana wani baban babana wani to an samu dai mutum daya sama da mutum dari da wani abu ko dari biyu an samu mutum daya da iya irga kakanninsa guda biyar biyar na ce kakanka na biyar din nan na ƙarshe na biyar ka san a ina yake ya ce e ya tambaya a tarihi an gaya masa asalinsu mutanen adamawa ne suka fita fatauci suka tafi sokoto daga sokoton nan wani abu ya fito da su nema suka zo a hanya za su koma adamawa sai wani dalili ya tsaye da su a nan gwarzo na gwada zai je sokoto ai zai biyo ta kano ya tafi adamawa ya bi ta gwarzo wani dalili ya tsaye da su kawai suka tsaya a gwarzon daga tsayawansa a gwarzon nan shi kenan kurin ya yi aure kurin ya ta haifan zuri'a su kuma daga nan gwarzon wani dalili ya ɗauke su ya mai da su madobi shi yaron ɗan madobi ne na ce to kaga yanzu wannan inda ana bin tarihi ana bin bincike ba mamaki wata ranka zama malami don adamawa ko ba ka bari ba na ce amma ka taba zuwa adamawa ka binciki dangin abubakar din nan wannan kakanka na biyar ya ce ina ai bai da kowa wani dan uwa yake ban labari babban mutum ne yace wallahi wata ran malam anan anan wajen da aladin nan wallahi muka yi fada da wani na taho da mota yau ya taho da Vespa sakurin ya hawo hanya ya buga mun mota ni ma na buga masa yana tashi ya zage ni ci aikin banza ana ta mutane gadara da manyan motoci ba a da hankali mutum baya dubawa kaza kaza kaza ce ni ne ban duba ko kai ne baka duba ba ya daga hannu ya zabge shi da mari kayya kayya ya rungume shi ma aka fara kuka jama'a kaza jama'a ai hakuri alaji da Allah a kyale ai kaza kaza kaza kaza aka raba su bayan wani lokaci mai tsawo can suna ashe suna taro na family na yan uwa da dangi familin su yana da yawa suna yin taro sai aka za ka yi taro a nan shi a Abuja yake mutum yake zaune da 'ya'yansa da iyalinsa da wajen da aka zo 'ya'yan gidajensu ya ce a gari guda kawai suna da zuri'a ta fi ɗari a nan ku kano sun fi mutum ɗari biyu da aka haɗu malam yadda ka san wani biki ake duk dangi ne sai aka ce to kowa ya zo ya gabatar da kansa yana zaune kurin wallahi sai ga wannan mutumin da ya ɗebe shi da mari ya tashi ya riƙe lasfika ce ni ne ɗan wani jikan wani asalin gidanmu kaza ne babana wani ne kuma cikin yan uwansa da aka haife su suke ciki daya uwa ɗaya uba ɗaya akwai wani ya ce kai sai na ji ya kira sunan ubana yi wallahi dan baffansa ne da baban shi da baban shi wasu da ubansa ya ya ce amma ni babana ya rayu a kaza yan uwansa kuma akwai wani an ce ya koma kaza yana sana'a wani kuma ya koma kaza akwai wanda kuma musan ina ya tafi ba ya ce ina ji yana bayani kawai sai ne ya kira sunan ubana ya ce nima na tashi na zo ina bayani ina bayani kawai sai ya ji na kira sunan ubansa ya ce kudin sai muka zo na ce yanzu kai ne sai ya ce kai ma yanzu kai ne wallahi suka fashe da kuka ya ce kaga dan uwana ne amma wallahi da ba dan an raba mu ba sai dai mu je police station ya raba mu doke duk ya ce mari na bashi lafiyayye na zuba masa so ba ma kula da dangantaka ba ma kula da asali namu kuma yanayi ne ya sa kwanan nan wasu mutane suka bugu mun waya cewa da Allah malam ka taimaka mana a zo a mana wani sulhu na ce mai faru wallahi dan uwanmu ne ya faɗi ya mutu attajiri ne ya tara arziki kuma gaskiya a ƙauye muke amma ya yi wani abu ne da ya ba da mamaki ce me faru wallahi mata ne ya aura ya auri wasu mata a nan kano ya auri wasu mata a wani gari a wata jihar shekaru aru aru kowane gida da yake da shi ya tara 'ya'ya sun fi bakwai takwas goma sha a nan garin yana da su a wancan jihar ma yana da su amma daidai da rana ɗaya babu wata matar da ta sani akwai wata 'yar uwarta da mijinta yake auro cewa tana da kishiya ba a taɓa sani ba ya ce yaran nan sun girma har sun shiga university wasu sun yi aure ma a can ma haka ‘ya'yansa ba su taɓa sanin ubansu yana da wasu ‘ya'ya a wani jiha ko a wani gari ballantana ya haɗa su su yi zumunci cewa su gane cewa ubansu ɗaya bai taɓa yi ba ɗan wannan zamanin fa mutumin nan fa duka duka ko ko wata biyu wata uku da mutuwa bai yi ba ana nan ana ci wannan rayuwar to dukiya ya samu arziki da inda zai tafi kawai ce ya tafi kaza tafi business sai zai zauna a ce gurin iyalansa yake zuwa ya tara yaya shekaru ko wani dalili ya dan hada ko ya ce a'a ina da mata a kaza zo mu je ku gaisa ko na a'a to ai yana da wadata can ma yana da shi sauransu ya aka yi wallahi wata ran kuri ya hau mota yana tafiya malam kwatsam sai hadari sai ya mutu ya tara dukiya na fitar hankali kuma ba wanda ya san dan uwansa a cikin 'ya'yansu to ka san abin da ya tashi rabon gado da ya zo da aka yi mutuwan an zo ana a sai ga wannan ta zo sai ga wannan ita ma ta zo ya aka yi aini ma matarsa ne ya aka yi aini ma matarsa ne aka duba aka ga yaya ga kama ga takaddu ga kayansa na sakawa ga abubuwa kowace kuma a cikinsu ta ce ba ta yadda da ɗayar ba
ko ta ta koya ba.
cutarta za a yi za a cinye mata gado ita kawai mijinta ne shi kaɗai ita kadai yaran suka haɗu ba su taɓa sanin junansu ba ubanku ɗaya amma ba ku san juna ba balagagu sun girma to shine aka yi ta tafka rikici sun gagara ga- rabon gadon ya gagara shine aka ce wai ai ai suna jin wa'azina don Allah ko in zo in abin nan sun ji suna kiran sunana na ce a a Allah kuwa na ce wannan sha'ani fa babba ne yawwa na ce ku ba za ku yi musu magana ba ku dangin ka ce wallahi malam gaba ɗaya mu talakawa ne ko sauraron mu ba sa yi mu sai dai mu je mu gaishe su yaran a cikin wadata suke waɗannan ma cikin wadata ne ba wanda zai musu wannan sai malami yanzu ka duba wannan fa wani mutum shi ma a nan yake jiya wani yake bana a nan shi ma muna karatu ya ce ya ɗebi shekaru yana zuwa wata ƙasa switzerland da ya je musulmi ne fa ya je switzerland ɗin harkarsa da yake ko kamfani ne shi ko wata harka ta business yake ya je aure wata inyamura a can musulmi fa ya auri wata inyamura a can suka tara 'ya'ya ga dukiya iyalinsa na nan da 'yan uwansa da uwarsa da ta haife shi tana haifa ta sani ba kwatsam wata rana ya zo sai ya mutu yaya aka yi ya aka yi su a can ba su san yana da iyali ba a nan
su ba a su ma na nan ba su san yana da iyali a can sai ga inyamura ta zo da 'ya'yanta inyamurai suka yi ta tracing suka yi bincike shi sun ji wani ya mutu ko eh su ce ai mijinta ne a yara suka ce su ma babansu ne mahaifiyar mutumin ta ce ba ta san wannan zance ba sam sai ita mata inyamuran ta ce a ki kwantar da hankalinki ni ba gado na zo nema ba abin da ya bar mana a can ma ya ishe mu ta ce kawai ni abin da ya dame ni na kawo ‘ya'yana ne saboda kas su tambaye ni ina ubansu yake ko gobe ko ni na salwantar musu da ubansu ko na abu in tabbatar musu ubansu ya mutu kuma ga inda ubanku yake ga tushe shikenan ku je ku raba gadon ku ni ma an rike wancan ta buga ta wajen jirgi har yau arziki yake da shi na fitar hankali kamfanoni da menene in ya mura ta cinye in na ta koro muku waɗannan jawaban suna da yawa za ka gane wallahi azimu malam muna da gyara a cikin sha'aninmu mutum ya yi ta shirme yi ta shirme wannan ba daidai ba ne me a ciki me a ciki abin nan naka ne kana da yanci ka yi bayani wance ina da mata ina da yaya ina kaza za ki zauna zauna ba za ki zauna ba tattara kayan ki tafi gidan iyayenki ba shi kenan ba ya za ka bari Allah ya maka wadata ka bari wani ya zo ya shaƙe ka ya hana ka sakewa a kan me
muka gado da ƴaƴan kan kuma yanzu uwa uwar da ta tsuguna ta yi naƙuda ta haife ka kana da wani abu za ka ɓoye mata to kaga wannan inyamura ita kam Allah ya taimake ta ta samu arziki ta ce a abin da ya bar mana ma ya ishe mu in ba mu da wani buƙatar wani wannan ba bita ba sun yi wani eh ba bita ba ganin waye zai bi ta bayan sun ce ba su yarda da ita ba su ba suka ce ba su yarda da ita ba su ba san yana da yana da mata wato wa zai bi ta wanda sun kore da kansu ko ko ko ba ku gane ba jawabin ba su ba suka ce ba su yadda ba suka yi gajeren tunani me kun su tsaya su yi bincike suka ce to shikenan ya za a yi ya za a yi abin ci a sai da suka gama bala'in su ce a ita fa ba gado ta zo karba ba ta zo dai ta nuna ƴaƴanta su ga abin nan sun tafi sun tafi suna can suna cin duniyarsu shi kuma yana can yana kabari da ake a yi kwarai da gaske mu gyara halin mu wannan ruwan ai gado ba ƴaƴan nan na ɗabi'a mara kyau eh domin shi wannan ɗan ya zai ga ubansa idan Allah ya sa ya fahimci addini sai ga ubansa wani zai ke rayuwa kwarai kuwa ba yadda ya dan ya tashi ya ganshi cewa ubansa ya yi daidai dole ya ji cewa babansa bai kyauta ba To duk lokacin da kuma aka developin wani hatred kiyayya a cikin zuciyar yaro tun yana karami aka sa masa wata iya to ba zai taɓa damuwa da uban ba. zai kawai kawai dai Allah ya jarabe shi ya kawai ya tafi ya tafiyarsa a gyara shi sa duk wani abu da ka ga subhanallah wato nassi yayi magana ga yana da muhimmanci su harka ta dangantaka din nan bayanin ni dan wane jikan wane ne yana da tasiri yanzu anan gurin ina ce sashi a gaba kai kafirai a hadisi ya zo wata rana Abbas ibn Abdul Muttalib ya shiga ya ji ya ji kafirai Yahudawa a Makka suna suna zagin Annabi suna sukan dangantakansa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim yanzu wannan alquranin ma da da da da, da wani wani wani babban mutum aka samu mai hali mai matsayi aka sauka mu alqurani a zo a sauka wannan mutumin wannan Muhammadu maraya wai qur'anin ma wai ake zama ana sukan sa wai dan me Allah ma ya saukar wannan wannan za a saukar qur'ani
wanda wancan da sun shi an Eh?
kuma maraya ne ba a saukar su urwa ibn mas'ud al-thaqafi ba a saukar su waye suka ambato su kafirai da su ne ran abbas ya baci ya zo gurin manzon Allah manzon Allah ya garin sa ya baci ya shiga abin da ake faɗa annabi ya hau munbari ya ce kai jama'a wai ni kan waye ne wai ni waye ina tambayan ku wane ne ni an sani ko ba a sani ba sallallahu alaihi wasallam aka ce anta rasulullah kai manzon Allah ne ya ce to ni muhammadu ne dan abdullahi sunana muhammadu babana sunansa abdullahi ma'ana na sunan musu shi fa dan dangi ne dan asali ne a garin nan abdullahi dan gidan wane abdullahi dan gidan wane wane dan gidan wane wane dan gidan wane wane dan gidan wane wane dan gidan wane ya isa musu da wannan sakon to yanzu bala'in shine akan makalla wani dalili zai zo kai kanka a ritsa kama ka iya bayanin asalinka da tushen kama bara ka iya ba ka zo ka haifi yara anan ka tara ashe asalinku daga daga daga daga daga wannan daga chadi kuka taho me kun kai bayani ka rinka daukan su kana kai su nan nan kauye fa mutum nan nan kauye ko irin hutun da ake yaran sai tura su bare tura su ba ba zai taɓa nuna wa 'ya'yansa ko iyalinsa su yana da 'yan uwa abin nan ba saboda ya shigo birni ya sha ya sha maiko ya yi gida mai tsada ba ruwansa da 'yan uwansa ko zai sha ruwan aure da rashin lafiya eh ba zai yi ba Allah ya sauke eh ina fatan dai ana ji ana a- a- a kokari a gyara to shine sai ce yana umartar mu da zumunci kuma yana umartar mu da kamewa al-kaf anil maharimi wa khawarimul muru'a da duk abin da zai zubantar da zubar da mutunci duk abin da kuma zai ainihin wato kai mu ga haramci a yana hana mu yana hanawa qala in yakuma taqulu fihi haqqan fa innahu nabiyyu to Herakl sai ce to wannan matukar abin da yake abin da kai Abu Sufyan ka faɗa ba fa abin da annabi ya faɗa ba tambayar da dai baka da amsa da yawa tambayar da na maka da amsar da ka bani kai Abu Sufyan in dai abin da ka faɗa haka ka- ka faɗa mu to lalle wannan annabi ne malam tun daga nan Abu Sufyan aka danna masa bom yau ga wani kafiri yana tabbatar da annabtan annabi alhali ba a lokacin ba abu sufyan ba ana ci- ana cikin gaba ne da kiyayya tsagaita wutar yaƙi aka yi tsakaninsa da wannan mutumin in wannan bai taɓa kula annabi ba ko ba ji wani annabi bai taɓa ganin annabi bai taɓa jin yarensa ba bai taɓa ganin garin sa bai taɓa kurin baya miya tambayoyi da yi ya ce ta wannan maganar da ka gaya mu abu sufyan in dai gaskiya ne to wannan mutumin annabi ne ko shakka babu Tab. inna lillahi wa inna ilaihi wani kuntu a waƙar kuntu a'lamu annahu kharijun sai ya ce to ni daman na san cewa zai fito mun karanta mun sani a littattafanmu akwai wani mutum an gaya mana cewa annabi ne zai fito to na san cewa zai fito ya rufu na hu kuma ya rufu na hu ya rifuna hu kama ya rifuna abu na ahu kaga gaskata su takardunsu ko ya ce walam akun walam aku azunnu azunnuhu minkum na san cewa zai fito amma ban taba zaton cewa daga cikin ku kukurin shawa wannan mutumin zai fito ba amma na sani lalle akwai wani annabi da zai zo zai bayyana amma ban san cikin kurin shawa zai zo zai bayyana ba walau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la ahbabtu liqa'ahu da na san zan iya riskarsa da na san akhlusu ilaihi asilu ilaihi kenan zan iya iso inda yake to da sai na so in ga na ga mutumin nan na haɗu da shi don Allah malam ka ce la ahbabtu ka da na so in gamu da shi wannan mutumin ka duba wannan annabi ne fa annabin Allah shi kuma shi da farko ma wannan lokacin fafaromin wancan lokacin ne hirakal duk kiristocin duniya a wannan lokacin shine yace lallai da zan iya haduwa da shi da sai na so na game da wannan yace wala yablughanna mulkahu ma tahta qadami walau kuntu indahu lagasaltu an qadamaihi yace tab ai wannan mutumin ni da a wajensa nake da sai na je na wanke masa digadigansa ba saboda tsabar hidima da girmamawa da na zama bawansa da na zama mai masa hidima duk da mulkin da yake kai ka ji duk a matsayin mulkinsa ba da sarautarsa kaga wannan yake nuna maka su din su a wancan lokacin suna yin addini ne iya fahimtarsu iya gamsuwarsu da na san inda yake da na san zan gamu da shi da sai na wanke diddigensa kuma ina shaida maka ya kai abu sufyan wala yablughanna mulkahu ma ta taqadami wannan mutum wallahi mulkinsa da sarautarsa wallahi sai ya sai ya isa karkashin diddige na dinnan a lokacin yana baitul maqdis ko kuma inda yake mulki daga madinan da yake ko daga makkan da yake mulkinsa zai taratsawa zai taratsawa zai taratsawa ko ina raye ko ba na raye mulkin muhammadin nan addinin muhammadin nan sai ya zo har karkashin diddige na la ilaha illallah yanzu abin da ya faɗa haka ne ko ba haka bane haka ne ko to wannan shine gaskiya kaga wannan bayanin malam kafiran duniya da yahudawan duniya duk sun san wannan hadisin wasu ma sun fi ka saninsa amma hassada da gaba da ƙiyayya da ƙyamar gaskiya da faɗa da shi musuluncin yake sa suke shirya dukkan makamansu da za su yi faɗa da addini yanzu dai wannan bayanin kun ji ba wani fafaroma ne wani kafiri ne wani babban sarki ne ya yi wannan maganar akan annabi kuma a scriptures ɗinsu takardunsu littafan suna da wannan tarihin da bayanin da wannan ganin da abu sufiya ne da wannan sarkin amma ba za su yi ba to kaga mu musulmi allah ya mana baiwa sai mu gode wa allah akan ni'imar da ya mana mu ta roƙon allah allah ya kashe mu akan wannan addini allah kuma ya ƙara mana imani ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama mu da son zuciya wani dan uwa ya aiko takarda yana bukatar sace a cikin addu'a saboda larurorin da ke fama da su dukan mu gaba daya na san muna cikin larurori da bukatu muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ba mu lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya jigan iyayen mu ya jigan magabatan mu Allah ya karbi ibadun da muke kuma Allah ya kara mana tsoron sa Allahumma kfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته